غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara mun kwana a cikin babu fadli tiba'il janaizi a dai cikin kitabul janaizi kamar da aka sani mun karanci babu ba da yawa to mun kwana a cikin babin fadala ta bin koraka janaza wace fadala Allah tabaraka wata'ala ya tanada ga wanda ya raka janaza ittiba'ul janaizi shine bin janaza sai a fassara shi da raka janaza imana abita wanda in an tuna can baya mun yi maganganun malamai fuqahaul ansar tun daga kan sahabbai har tabi'ai da ayyumma da tabi'u tabi'ina da ayyumma sun faɗi irin fahimtar su akan wanda zai raka janaza ana zai tsaya mai raka janaza gaba yake shiga yayi mata jagora aka ce ga fuskar shigarsa gaba in yi shiga gaba ko saboda ni saboda masu raka shi nan suna nema masa gafara wajen ubangiji shi mai laifi ne da haka mai laifi shi wanda ke ceto sai shiga gaba ya gabata wajen neman ceto wajen wanda ake neman ceton gare shi shi ne hikimar shiga gaban mai rakiya wasu kuma suka ce a'a baya zai tsaya to me fuska tsayawarsa baya in an ce fuska tsayawarsa baya fuska tsayawarsa baya abinda yake nufi za a raka shi zuwa gidan shi ne shi yanzu gidansa za shi da ka shi ke shiga gaba don gidansa za shi su masu rikiya ne da ka aka ce sai tsaya baya ka ji fuskar tsayawa bayan kenan wasu kuma suka ce musawa ce gefe da gefe da duka da ya tuna ya gabata cewa da ma bambanci na fuqaha na mazahib wani da abin da yake fada to duka ya gabata wannan insha Allah saboda haka yanzu bayani dai akan fadalar din ko rakawar ita janaza ciki muke an gabatar da asalin zaid ibn sabitin inda yake cewa idza sallaita faqad qadaita alladhi alayka sannan an gabatar da na umayd ibn hilal yace ma alimna alal janazati ibnan walakin man salla sun maraja a falahu kiradun za a ga wannan magana mawkufiya ce gare shi amma in an dibe ta da dukka hukuncin tarafi in sha bayanin in an cimma irin wannan muna bayanin shi ma'ana sahabi ya faɗi wata magana a hukunce za a ce mawkufun wannan magana mawkufiya ce akan shi sahabin amma hukumu harrafu hukuncin tarafi daidai yake da ya ci manzo Allah ya ci amma kuma ya ci manzo Allah ya ci menene sai aka ce to akwai wasu abubuwa kebantattu in sahabi ya magana kansu la madkhala lirra'yi fiha irin wannan maganganun ra'ayi ko fahimta ba ta shiga ciki in ka ji ya faɗa to ko bai ce manzo Allah ya faɗi ba to daga manzo Allah bai ci iyaka dai bai yi rabin bane mubasharatan amma hukumuhu arrafu kamar yanzu sahabin da zai ce ran tashi alkiyama za a yi karatu ran tashi alkiyama shi wannan bayanin ra'ayi bai shiga ciki fahimta ba ta shiga ciki sai a ce kai tsaye daga manzo Allah ya ce sallallahu ta'ala wa sallam ko kuma mun zan ana umurnin mu lokacin annabi sallallahu alaihi ko kuma zamanin annabi sallallahu alaihi ga yadda muke yi duk wannan sahabi ya faɗi haka mun zama muna aikata haka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hukuncin rafi to duka akwai alfazu waɗanda suke da hukuncin rafi to haka shi ma irin wannan cewa in an yi sallah ga ladar da za a samu sahabi dai wuri ya faɗi haka min indiyati ma'ana ta ji hakkansa ya faɗi haka ba zai yi ba sai dai daga annabi ya ji ko da bai ce ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ga dinsa ya dinsa ya ce irin wannan da irin wannan da irin wannan sahabbai ba su da ra'ayi ko fahimta a ciki daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za ka gama kufiyar ruwaya amma da ƙarshe sai ka ji an ce hukumu harrafu hukuncin tarafi wannan duk mun yi shi sai mu ci gaba haddasa na abun nomani
حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله غيراد فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت وضيعت من أمر الله
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم يقول من تبئ جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرا حدثنا أبو النعمان إمام البخاري أبو النعمان يا ذن تدم قال حدثنا جرير بن حازم yace jarir ibn hazim ya zantar da mu qala sami'tu nafi'an yace naji imamu nafi bararran abdullah ibn umar bararri bawa abdullah ibn umar wanda abdullah ibn umar din ya enter shi tana ce shi maula bararran sa bawan sa da ya enter a larabci aka ce maula yana ba da ma'ana biyu kamar yadda dai an sha bayanin shi sai dai tunatarwa maula bawan da ka enter to maulanka ne bararren ka kenan wanda ka bar shi da kayan ta shi kenan kai ma kai ma maulan shi ne in shi kuma ce maula ubangida ke ubangidansa ne kai ka yanta abinka don haka yanzu kai maulan shi ne ubangidansa ne shi maulanka ne baranka ne kaga da bara da ubangida a larabci duk maula in ba ƙarina to sai fa an yi bayani in ba kalina amma yanzu da an ce maula ga shi abdullahi umar an san shi ne watan nafi ne maula abdullahi umar an gane nafi ne maula abdullahi umar kaga saboda mi saboda an san haka wannan mashuri ne kuma sananne ne to in ba a sani ba sai a ce to maulal a'ala ai kaga ba ce mishi maulal asfal ba shi abdullahi ibn shi nafi kowa ya san maulal asfal ne da abdullahi ibn umar kuma abdullahi ibn umar da gidansa ne ba a ce kuma maulal ala dan kowa san mai gidansa ne daga ce maulal ala da kaka ce maulal ala ga nafi'u diddi to in ba karina to sai a ce maulal ala maulal asfal da maulal ala ma'ana ubangida shine maula al'ala maula al'asfal bara shine can a gado maulatun ni'ima maulan ni'ima da maulatun ni'ima shi ko wancan kenan maulatun ni'ima da maulan ni'ima maswani maswani ne to saboda haka shi bararre ne na abdullahi bin umar shi na fi'u abinda nafi yake cewa huddisa ibn umar an ba abdullahi ibn umar labari an zantar da shi anna aba hurairata ba a faɗi kowane ne faɗi ba amma dai an ce an zantar da abdullahi ibn umar anna aba hurairata san dai abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yadda Allah tabbata gare su kaga sun zama jami'i dawa dawa ke da anhum kaga da dai shi abu hurairata da abdullahi ibn umar da babanai ka san duk inda aka ce abdullahi ibn sai a ce radiyallahu anhuma din da aka ce Abdullahi ibn Abbas sai ya ce radiyallahu anhu din da aka ce Abdullahi Abdullahi ibn Amr al-As a ce radiyallahu anhu saboda wasu ne waɗanda da su da iyayensu duka sahabbai ne duk wanda kaje ce radiyallahu anhu da shi da iyayensa ko da shi da baban shi duk sahabbai ne sai ce radiyallahu anhu saboda haka kaga ga Abdullahi Umar da baban shi ga kuma Abu Huraira sun zama nawa kenan sun zama uku saboda haka ya ce radiyallahu anhu ya dalla tabbata gare su to labari an sanar da shi Ibn Umar cewa watan Abu Huraira radiyallahu anhu ya kula yana cewa man tabi a janazatan duk wanda ya raka janaza falahu qirab yana da wani yanki na lada qirab yanki asalin shi kamar dirhami ko irin kwandala din nan to kwandala to sai a raba ta biyu a datsa ta biyu to dan ballin nan shine kira wasu kuma suka ce dinari ne a kasashe goma sha biyu da balli guda kira ɗin wasu suka ce a kasashe wajen ishirin da hudu ɗan kiri guda ɗan balli guda daga cikin kashi ishirin da hudu nan shi ake ce mai kira to duka dai malamai sun yi maganganu menene ma'anar kira bi alkira da huwa aljuz'u wani yanki dan kankani aljuz'u tsani wani yanki dan kankani shi ake ce ma kira bi yace to duk wanda ya raka janaza falahu qiratun yana da qirati ma'anar qirati yana da wani yanki na lada yana da wani yanki na lada wanda a riwayar muslim akwai ƙari falahu qiratun min al-ajri kaga ayi bayani kenan falahu qiratun wannan kenan amma a muslim falahu qiratun min al-ajri yana da wani yanki min al-ajri na lada kaga min al-ajri bayanul liqirat bayani ne liqirat falahu qiratun min al-ajri فقال فقال سيجي أكثر أبو هريرة علينا عبد الله بن عباس يجي أبواتا عبد الله بن عمر يجي أكثر أبو هريرة علينا أبو هريرة فا يا يويتا wannan magana ya yawaita faɗinta suka ce watakila abin da yake nufi ya yawaita kada ya zan makuwa ta shiga kada ya zan ya ɗan sha'afa ko wahami ya kama shi a cikin bayanin nan da yake yi sai suka sa shakku a cikin abin da Abdullahi Umar suka yi shakka cikin abin da Abu Hurairah ke tabbatarwa to ya aka yi fasaddaqat yani Aisha ta Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sai ummul mu'minin Aisha fasaddaqat sai ta gazgata Abu Hurairah kaga bai faɗi kowa ce ce ba sai ya ce kawai fasaddaqat abin da yake nufi umar mu'mini da aisha ba ta gasgata ba fasar da ƙaryani aisha ta sai umar mu'mini aisha ta gasgata wa ta gasgata a ba huraira abu hurairu ta rabbi allahu ta'ala wa ƙalar sai ta ce sami'atu rasulallah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ƙuri na ji maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa fa qala ibn umar sai Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce laqad farradna fi qararita kathira laqad farradna fi qararita kathira hakika mun yi sakaci tunda haka ne ku ashe ku mun yi sakaci fi qararita a cikin yankoka kathiratin masu yawa da lalata muna bari wala mun yi sakacin da irin wannan yanki na lada yanki na lada yanki na lada ya wuce mu wanda wata riwaya ko wani yanki ya kai dutsen hudu girma yanki ne ba balli ne na lada wannan gutsure da lada amma kai ya dutsen hudu girma aka ce to me yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya waro dutsen hudu aka ce abin da ya sa dutsen uhudu wata shaida gare shi na farko dai wasu ka ce saboda kowa sun dutsen uhudu kowa sun dutsen uhudu ɗaya kenan babi na dube ne ya ce wane ne wani dutse ne dutsen hudu wani dutse ne dutsen kaza ya fita dutsen hudu kamar dutsen hudu wannan da kowa ya sani kaji ɗaya ke wasu kuma suka ce abin da ya sa saboda shi dutsen uhudu dutse ne wanda yake da alkhairi ka ga dai dutse ne amma manzo Allah na mai shi da yana son manzo Allah manzo Allah na son shi manzo Allah ya dawo daga yaki yana kawowa yana hanguwa ya ce ya ce duk uhudu din nan jabalu yuhibbuna wa nuhibbu dutsen nan uhudu wani dutse ne wanda yake son mu muna son shi kaga dutse manzo Allah sallallahu ya ce yana son sa shi ma yana son shi kuma kaga wajen misalin alkhairi misalin alkhairi ladan da za a samu in kaje ranka da nasa za a samu lada kwatankwacin girman dutse uhudu saboda haka a ce shi dutse uhudu ya samu kyakkyawar shaida saboda haka ake buga misali da shi dutse uhudu to kaje duka shi abin da Allah ya kware ke jiwa na karfar rukma fi karami ta kafira hakika mun yi sakaci har yankuna na lada sun kuce mana masu yawa kuma masu yawa akwai wannan wannan yana karantar da darussa da yawa waɗannan wadan wannan hadisi da muka karanta ko wannan asari da muka karanta yana karantar da hadisi a ma'anona da fa'idoda da yawa wanda daga ciki yana nuna lallai malamai suna da al'adar wato abin da ba su fahimta ba su yi musun shi kaga abin da ba su fahimta ba wanda a abubuwa ke bayani sun kusaci su ce ya aka haka in ce ya yawaita ma'ana malamai sun fassara ya yawaita din nan suna ganin kamar wahabi ya shiga suna ganin akwai dai dan wani abu wannan shi ne yana daga cikin wannan abin duk da ya zan farko to za ka ga cewa lallai an dan musanci wannan abin sannan kuma shi wanda ya san abu ko an musa mai abin bai da in dai ya riga san abu ko an musa mai abu bai da ba saboda shi ya ala yaqini yake kuma ala basiratin yake akan abin da yake bane ko da ya da abin don haka aikawa wasu kai a wata riwaya tantanar aka tada mutum ya je wajen ummi da Aisha tambaye ta akan wannan mas'ala wanda Abu Hurairah ke yau ya yawan fadi wanda duk ya rika da nasa yana da kira min al-dalal wanda ya rika da nasa yana da kira wanda yake dalal har ummi da Aisha ta ce wannan magana haka ne haka take manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma'ana imam bukhari kamar yadda ya saba al'adarsa ce in magana lafazi ya zo gari biyar kalma ta zo ba ko kalma ta zo a cikin hadisi musamman in lafazin qur'ani ya zo da ita to za ka ga imam bukhari ya wato musamman ya ba ka bayani ya yi bayaninta ya yi sharhinta haka ya saba duk lafazin da ya zo gari ya kamar ta zo a cikin hadisi musamman in alkur'ani ya lafanta ta to sai ka ya waro da kamar da muka hudu can ne ba kowa da yawa da irin wadannan imam bukhari ya waro wata kalma ya ce ga ma'anarta to shi ma nan saboda ya zo a cikin wannan hadisi farratna malam na akari na abdullahi ibn umar radiyallahu anhu farratna mun yi sakaci ta wannan kalma farraduna ta zo cikin Qur'ani farradu ya hasrati ala ma farradtu fi jambillah ya hasrati ala ma farradtu fi jambillah kada farradtu sakaci ya nadama ta abisa sakacin da nayi ga abin da ya ubangiji kiyaye hakkinsa kiyaye umarninsa kiyaye halinsa kwaɗayin alkhairansa jin tsoro da gujewa wato azabarsa duk wannan sakaci ne fi jambillah to shi ne to saboda farrar ta zuwa cikin ɗarsa alƙur'ani kuma ga ta zuwa cikin wannan asari da abdullahi ibn umar ya ambata saboda haka sai ya zamo واتمام البخاري يوم الاجتماع فالرجل ايضا ياتي من امر الله اجتناب وتولي امور نيته ومعناه معناه تند اختيار في ألوان الرد في جنب الله ومعناه ضيعت من امر الله كان ضيعت من امر الله كان جنبه an karkatar da shi daga zahirin ma'anarsa an fahimci fi jambin da jambi ko wata wata jambu jambu sasanni jambu gefe jambu kusa an fahimta amma kuma nan da aka dangana jambu ga wani da ba ko da ala sai ba ce kusan ba ko sasanni sai aka ce jambin la أي ضيعت من أمر الله ضيعت من أمر الله هذا تاويل هذا تاويل ولكن التاويل لتفويل دكا مذهبي لنا سلام مذهبي لنا سلام مكابرة da kuma dagewa akan wata da jimudi akan wani ra'ayi shi kaɗai ke sa a musantuwa amma har ko da mutum zai ankara ya fada cikin kware bai ma yadda da akwai tafsiri haka shi ya fi kawai domin shi sanar suka fi tafiya su tafi su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah shi ya sa abin da yake da wannan tafsiri ke nan an fawwala ma Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi to har akai ana musu haka in mutum ya tafi ya ce Allah shi kadai ya zan ya yi ya yi masa da me za ta Allah shi kadai ya zan ya saukar da abu kuma a ce a mai da sanin abun gare ki kenan an mai da abun da gwaranci subhanallah subhanallah kaga rashin dukka a cikin irin abin kashi kashi ne abin da Allah ya saukar kashi kashi ne wani ba umri dole sai a san dole sai a san shi kuma da tabaraka wa ta'ala bai goye shi ba kare nuna da hikimi ba ka bukatar sai an yi ma taron bayani da tafsiri sannan ka gane to haka suke har abin da Allah ya bani wa kansa sani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sanin haƙiƙanin wannan abubuwan da mutashaka sai Allah jamhur suka tafi akan wakafi aka illa Allah wasu kuma suka tafi akan waɗani akan warwasi ko na fil'ilmi don haka in zarfi yi waɗani akan warwasi ko na fil'ilmi ya zama adabi akan illallah ko warwasi ko na fil'ilmi ku sai zama akwai waɗanda su ma ke ɓantattu ne Allah ya sanar da su ta'awili kaga fahimta ce amma ina jin buru suka biyo na jin buru suka tafi illallah waɗani a ismin jalala waɗani a ismin jalala إلا الله بعد اسم ثم ولما سلف الدباء عيب في يوم لابد تبي نفوضهم أنا إلى الله تبارك وتعالى لا كيف ولا معنى من بوغاني ما ما بوغاني ما فهمت ثم قولا مع الله تبارك وتعالى wannan shi ne abin da mafi yawan sarrafa suka tafi tare da daga cikin su an samu wanda suka yi sabuli saboda la'akari da warrasimuna bil ilmi adadin da tafa shi yasa aka samu daga salafu da su sun kyawi khalafu kuma su zuwa salafu su kuma aksarin sai suka tafi zuwa ga tawili masu tawili su sun fi yawa bisa da masu tawili saboda tarnakin masu tafsiri amma ta da su ma cikin haka a halafin wasu suna nan kan tafsiri سيد الإمام مالك سأل الإسلام معلوم وكيف مشكور وكيف مشكور والسؤال عن مثل هذا الغلول وبدعة والسؤال عن مثل هذا الغلول وبدعة الإمام مالك يجيب تصور نفسه أيما تأمركم هكذا جاء قراءتها تفسيرها ذكر المتن ده تفويض amma a ce wai wani ma yana kuntumin cewa wai wai a ce babu babu kwata-kwata saboda wannan abin da wanda aka samu insha Allah bai yi wannan bayanan da za su
babu manin kabara babu manin intazara hatta yudfana wannan babu na magana akan wanda ya saurara har sai da aka rufe janaza sai ya saurara aka rufe janaza shine ma'ana wannan babu abin da zai kusa babu man intazara wanda ya saurara hatta yudfana har aka rufe janaza ma'ana da rubuta ita ba tunda aka yi sallah da shi yana nan aka raka yana nan har aka rufe yana nan to shi ko wace fadala yake da ita wani talibi Allah tabaraka wa ta'ala ya masa da fadala to wannan shi ne ba da wani ba da wani zai musayi to حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت علي على ابن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القراءان قال مثل الجبلين العظيمين
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على أبي قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حا حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال حدثنا احمد بن شبيب حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين wannan hadisi Abdullah ibn Muslima na tattabin bala ce fara'atu na karanta alam ibn Abi Zaid Hadisa ibn Abi Zaid ibn Abi Zaid ya rubuta na karanta in an tuna can a kitabul ilmi can farko farkon Bukhari ne Imam Bukhari ya kawo wani al-qira'atu al-shaykh al-qira'atu al-shaykh daga cikin nau'o'a da huskokan تحمل الرواية وأداؤها أقول القراءة على الشيء وأن زي رواية الدكي زي بادا أبين الجنسة مرويات الجنسة كان كرنتاوى هنا سبعي ko ana karantawa kai da sauran waɗanda yake riwayatarwa shi yana saurari to in ka je sai ka ce qara'atu alayhi qara'atu alayhi fi ma qara'atu alayhi shine yace wa qara'tu qala qara'tu ala ibn abi sa'id an sa'id ibn abi sa'id al-bukhari an abihi annahu sa'ala abu hurairah حقيقة يا تبع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم سيتي حا حول السند معنى ركي ومن إسناد إن كان ما ولي wanda duk masanin su ɗaya ne an gane ma'ana ya samu wannan ta hanyoyi da yawa amma ga hanyar farko rike ta ai ka taba bada hadisi amma hanyoyin yake son ya taro maka sai ka rika su sai ya baka abin da islamu da su kusa mana masani ɗaya ne sai ki ha tahwil sanad ko hawwal sanad وحدثني عبد الله يجي عبد الله بن محمد يا نقدم حدثنا هشام يجي هشام يا نقدم حدثنا معمر يجي معمر يا نقدم معمر بن راشد عن الزهري يا كربون محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن ابن المسلمين يا كربون يا وعن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اجي حقيقه ماذا صلى الله تعالى عليه وسلم يا شيء هذه هي التميم هذه هي التميم يجي حدثنا احمد بن شبيب حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد يجي احمد بن شبيب بن سعيد يا ذا الذنب مالك حدثني ابي بابانا حدثني قال حدثنا يوسف يونس يا قدمه واتم قال يجي قال ابن شهاب يجي ابن شهاب ياتي ابن شهاب الزهري رضي الله عنه فشيني ابن شهاب ياتي شيني ابن شهاب الزهري لكن ده حديث أنا وحدثني شيما wannan isnadin yana rabuwa قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن بن الأعرج shi ma wani isnadi yana da harshe biyu harshe biyu gare shi ma harshe biyu ibnu shahab ya ce hadisna ibnu shahab ibnu shahab ibnu shahab yace ai kaga can ma akwai ibnu shahab an ibnu shahab ko can ba akwai can din wancan da muka gudu akwai an ibnu shahab gashi أنا أبي سيد المغفوري قال لك وحدثني عبد الرحمن الأعرج وحدثني عبد الرحمن الأعرج قاش أنا الزهري قاش قاش لا أنجز وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن الزهري عن ابن المسلم زهري المغرب أبا قريش واحد من عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال باب طبعا kaga akwai shi nan dai kenan to sannan shi kuma wannan bambancin su wancan da an ala ne ma'ana ana ana kaga ya ce an ibn shahabin ya ce an ibn muslim amma nan sai ya ce qala ibn shahabin wa haddathani hadisi wancan da an ana wancan ta hadisi babban da suke wa haddathani kaga adadi ne aka wancan riwaya wa haddathani abdurrahman al-a'raj yace abdurrahman al-a'raj ya zanta أن أبا هريرة يجي حقيقة أبو هريرة رضي الله عنه قال حقيقة يجي وكان سيدنا أكبر da haka yanzu ita asali da dai kawo daban-daban to yanzu duk ka rike su can an ce sami idun nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dace ha nan kuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal sai aka tsaya nan kuma har ya kawo وسيدي كافي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي أو تنصحى أو تنصحى حتى يصلى har a sallace ta hatta yusalli har shi ya sallace ta wanda duk ya halarci janaza har ya salla gare ta falahu miracle yana da wani yanki na lada ومن شهدها حتى تدفن واللي هلمسيدا حتى تدفن هر هر أروبيتا هر أروبيتا دون بلادا to hatta tulufa din nan malamai suna da sabani a kan shi shilladan nan guda biyu da ta sallah da ta rufewa yaushe ake samun ta wasu ka ce da zarar an ajiye mamaci cikin kabarin sa to an huta ko daga nan ka juya haka ka samu wannan daga nan ka juya ka samu wannan haka wasu ka ce wasu ka ce a inda jihadin da ne ba a samu sai an ƙara rubewa kan sannan a samu kabla ihadin shukura an rufe kaga wannan kasar da za a sa wanda za ta yi tuli ita kaga ba rufe ba ce an rufe an sa itace an sa ganyaye an sa ganyen kasa an lulluɗe an yi komi an daidaita kaga sunan shi a rufe amma yanzu a sa wata ƙasa wanda za ta yi tuli haka ta mai tuli haka to ko ba a sa wata kasar ba za ta jure in dai an sa shi cikin an sa wata kasa an rufe ana iya jure a wasu kace wasu ka ce a'a har wannan kasar sai an gama kowa ya kafa hannun shi an gama ne to sannan za a samu duka kuma kowanne na da riwayar da ya dogara da ita akwai wanda sun dogara da riwayar hatta tuba abdillahi ya raka hatta tuba aka ajiye ta lillahi za su suka ce da an sa shi cikin kawai ba ma ji amfi ba an rubuta ba wanda lafi karakawa don hatta tuba a lillahi riwayar abi hazimin hatta tuba a bain fadli riwayar abi murrahim kuma inda ahmad hatta yuqda yace qadahu asirin kai ba kida وفي رواية أبي سلمة إلى الترمذي حتى يقضى دفنها سيأتاني دفنها أرفد رواية ابن عياض وجن أبو أوانا حتى يسوى عليها سيأتيني كرساتك هذا سبب هذا ولا صاباني da ka gani sabani ne wanda ya haihu ta riko da riwayoyi mabambanta riwaya ta sai ta zuba su sun riko da ita don haka samun wannan lada har a ajiye shi cikin kabari don haka magana a ce sai an bi da ƙasa an rufe an yi kaza an yi kaza an yi kaza an ƙare to ba sai lokacin da samu wannan lada ba ladan nan in dai ka raka hatta tuba yanzu in ka raka hatta tuba sai da aka sanya cikin kabari ne sai kawai kai cikin kiyama ba ka iya tsaya har har hari to ka samu wannan lada saboda me saboda riko da wancan nasi na haifar ba amma wadanda suka yi riko da sai an gama hatta yi riko ba ta sai an kare bidewa to da haka sai an kare komi dan da wata zuwa za ta kama ka to ladar sallar kaɗai ka samu ba ka samu ladar wannan kira inda zai baya to kaga wannan bisa da fahimta ce wata sabanin sai nan wanda ya haifu ne daga wata ruwayoyi waɗanda suke mabambanta to kada dai amince da babu mani tazara hatta yi dukana babu na wanda ya saurara har aka rufe da nasa ga abin da yake shi na lada to قال رسول الله من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط ومن شهدها تدفن كان له قيراطان yana da yankuna biyu na lada ila sai aka ce mal qiratani a riwaya ba a faɗi wane ne ya tambayar ba an dai ce kawai ila malamai waɗanda suke kula da irin wannan janibin masu kula da wannan janibin masu muhammad Muhammad a hadisi su nan suka fi ƙwarewa kuma nan suka yi ba dawa. Malam Muhammad sai a ce kawai wani mutum ya ci, sai wani mutum ya taho, wani mutum ya taho, ko wakila aka ce, to sai sun yi ƙwanƙwantar sun gane sun gano mani ƙadiru. Wannan ƙila da aka ce wane ne faɗa. To su fanni Muhammad abin da suka ba da kan jika kan shi ke ya ce wani rajulun kamar rajulun ko ja a rajulun ya rasu da sassan wani mutum ya zo wajen a sassan ko wani mutum ya ce maza a sassan sai su yi kwamfanta sun gano wannan mutum wani mutum ne wannan mutum da ya zo wani mutum ne wannan mutum da ya ce wani mutum ne to amma dai abinda fadruddin ali ya ce ba a ambaci kowa daidai ba da aka ce kila din nan ba a ambaci kowa ne إلى أبت يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الكرطان وليك لمدافن
باب صلاة الصبيان وما الكرطان مثقال فظل صلى الله عليه وسلم يجي مثل الجبلين العظيمين يجي مثال yankin nan ya kai misalin duwar wasu guda biyu manya-manyan duwar kuma guda biyu kowane yanki na ranar da za a samu in an halarci janaza da in an halarci durkewa abinda ake samu na rana ya kai girman dutsen kudu mislan jabalai ne ya ci an asime misalin duwatsu guda biyu wata riwaya ta ce al-qiratu mislu jabali uhudin mislu jabali uhudin qiratu ladan kamar misalin dutsen uhud a ce kamar dutsen sabiru anhum lafazin an radiyallahu anhum radiyallahu ya zama kaidi ne koko madalaka madalaka ne cewa sai su haɓai na a bayyadi da tsoka ana sababbi ma ga waɗanda ba ba su haɓai ba saboda ba aya ba ce ba hadisi ba ne ci hadi eh aya ta ce radiyallahu anhu wa radu anhu ƙwarai da shi amma ba ta taƙaini ba ta ce to wannan lafazi ba sai su haɓai ba wannan lafazi ba sai su haɓai ba aya ba ta ba amma dai ta yabe su da kawai rabe lawa saboda haka wasu suna gani da yawa kuma a da su da ke nan addu'a ce girmamawa ce don za a yi sahabbai da waɗanda ba ba sahabbai ba da waɗanda ba ba sahabbai ba sai ka ga duk da yake biyar a cikin fatawa sai ya amince su baye irin su ci da bukatar jiye da sauransu da sauran sai ce rabbi Allahu anhu kuma duk su ba sa bai bane amma har shi a wajen shi rabbi Allahu anhu su ba bai ba amma kuma ba sa bai bane amma su jiga jiga su bayan irin su wallahi irin su si da bukatar jini da sallallahu sai ya haɗa su gaba da sai ce rabbi Allahu anhu wannan jiga jiga su bayan Allah ya rasu da باب صلاة الصبيان مع الناس باب صلاة الصبيان مع الناس wannan babu yana magana akan sallah ta kananan yara tare da sauran mutane akan janaza za a yi mamaki a sha to ai can baya an yi magana akan su sibiyan sahu sahun kananan yara tare da manya a sallar janaza ana jin wancan wannan ba kirari bane daga wancan haka wasu ke gani wannan ba kirari bane aka ce wasu ka ce ba kirari bane yana da ma'anar da wancan bai da ita don haka akwai buƙatar kawo shi shi wancan yana magana ne kan sabon in an haɗu a sallar janaza akwai akwai ƙananan yara akwai manya to manyan sabon su za a yi daban ƙanana sabon su daban ko ko cakuda za su yi su jera zarurutun gaba ke daya sai wancan asali na abdullahi da abbas sai ya tabbatar da cewa gaba da za a yi ba a samu yara da ba sahun manya da ba ba a duk da yaran da manyan duk za a cakuri a yi sahu iyaka a jiyar sai ka a cikin sahu akwai kanana akwai manya akwai kanana akwai manya akwai kanana akwai manya to abinda wancan tarjama take karantarwa ke ita ko wannan gaba ke ɗaya mashru'iyya me hukunci wanda suka ce duk da haka da dalili rasa dalili ai a can ana gano mashru'iyya banci shi hukuncin sau kuma yana karantar da mashru'iyya sallar su ƙananan yara ai kafin ai maganar sau sallar ta su ta tabbata su yi sallah daga na da shi albarkun kafin hukuncin jera tsoron su wala ya ta da akwai maganganu a cikin masu shiro na cewa akwai kirari wasu musamman ba su kirari
حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا زائدة حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دبن أو دبنت البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها
حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن علي بكير قال حدثنا سعيد بن خالد قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اتى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قبرا فقالوا هذا دفن او دفنت البارحه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها wannan hadisi ya kuma mai ibrahim ya zantar da mubarak ya zantar da yahya ibn abi bukair yace yahya ibn abi bukair ya zantar da mubarak ya zantar da za'ida yace za'ida ya zantar da mu shi kuma ba'ida ya ce mara ya zantar da ishaq shaybani yace abu ishaq shaybani ya zantar da mu al-amiri ya karbo daga amiru shi ne ash-sha'bi eh amir bishra ibn a rika sanin sunaye da dangane su da kuma lakubar su akwai lokacin da zai ce an sha'abi ya sha da ba ta ko to mun san waye sha'abi sha'abi na ɗabi ne olifas amma sunan sa amiru ibn sharahil amiru ibn sharahil ash-sha'bi kage ko sha'abi din babu sai amir kuma amir ba nisba balle a ce wani amiru ne shi ne amiru shara'in al-sha'bi za mu ce al-amiru ya karbo daga amiru adam ya basu shi amiru shara'in al-sha'bi ya karbo daga Allah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال أبن الله بن عباس يجي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقال الله صلى الله عليه وسلم يا ذوبني قبري يا ذوبني قبري فقالوا سيسحبتك هذا دفن أو دفنت البارحة wannan kamar ya zo la da kake gani shi a karo shi eh hada wannan dufina an rufe shi a bari a jiya an dufina ko an rufe ta a jiya in an tuna wannan ya gabata wani hadisi ya gabata aka ce wani ne wanda ba za a bai da lafiya ba za a zuwa gai da shi da ya rasu sai ba a faɗa matsala ba sai da safe ba za a ce sai aka ga kabarin nashi sannan da ake faɗa ba za su ya yi kwari mi ya hana ku sanar da ni mi ya hana ku ya rasu na muka dare ya yi kada mu tsananta maka kada mu dora maka da wuri muka ga dare ya yi muka tausaya don haka nan muka rufe shi Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai sana ko kuma wani tsohuwa ce wani ta sha ta saba zuwa sharar masallaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba da ya san sosai sai ta rashin lafiya wanda hamza Allah ta sallu ya ce ya rubuta a sanar da shi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya zo ganin da ba ta da lafiya ce in ta rubuta a sanar da shi sallallahu alaihi wasallam ka san ba annabi ne wannan ba eh to za a ga abin da ba ka zo ni umar lafiya ne to in ya cika sai a sanar da shi to sai mai sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda matsayinsa a al'umma matsayin shiga kowa don haka ba a jin makomi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna ma'jizat yana nuna rashin lafiyar da ba ta tashi ba za ta tashi ba saboda haka kawai in ta cika a sanar da shi to ai a sanar da shi din da duniya goyo duk wani zulumin za ta cika za ta yi kaza za ta yi kaza ba za ta ce a sanar da shi abin da zai biyo baya a sanar da shi to ya fi komi ya fi komi duk wani abu da ake ji maka wajen Allah komi da komi ko yanzu wanda kuma ya zo za a ce a sanar da shi a sanar da shi a rage da zai mata sana zai mata addu'a zai zai mata sauransu wannan duka ya kamata in an tuna to da ka ce au dufinat dufinat au dufinat rabu da shakka جهد أو جهد روينا شهد الرواية سنده وتلك تأتي لمجه وتلك تأتي لمجه قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في بكر يجي فسبحنا كنا فسبحنا فسبحنا ماذا الله سيجيرا سبحنا متأتي أما فسبحنا لازم dalili sababtu na yi sabu sabu sappa sappana ya jira sappana ba za su yi jira mace da ku jira ku layi sallata sai kuma ba za a jira shi ne ba a sappana amma fa safafna sai muka jira da kanmu ba safafna sai muka jira kuma da ma ka'ida ce shi mudafin ya haɗu da zamirun rafi kamar zamirun rafi to zai zama yi fakki na wannan tsatsaifi shadda shadda ba ta tsatsaifi ba damar ainihin inda kaga shadda ainihin shi ne misalani suka haɗu sai aka ɗora ɗaya a kan ɗaya sai aka ƙara mai ɗaya shadada ne asalinsa ta ce shadda to in ya haɗu zamirin rafi kamar zamirin rafi mutaharrik kamar shadaddu to in tu ta haɗu sai a kwance wannan tafiye da na shadda zikta shadaddu shadadduna shadaddi me yasa kwance wannan shaddar zuwa da ke ta ba to saboda haka sai ce fasafafna halbahu thumma kuma sallallahu alaiha Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi mata sallah kaga nan wannan in Allah ya kama jumla ne da yawa yin sallah akan kabari ko can ba ya kama yin sallah akan kabari kaga ba za ta mata sallah ba ko bai masa sallah ba amma ya yi sallah a kabari wannan ya dawo amma menene fuskar yin wannan babu salatu siyati ba annasi alal janaizi duk ba inda aka kawo tarjama hadisi ko akarin da ke karkashin tarjamar kar a wuce sai an san meye alaka don shi ne karatu da ya kawo wannan hadisin a karkashin wannan tarjama menene alaka menene dalilin da yake so ya wani ita tarjama na magana akan sallar ƙananan yara tare da sauran manyan mutane ga jana'a to sai kawo wannan hadisi na shi wanda kamar da Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yana karami a lokacin yana karami a lokacin to sai ga shi da shi aka jera aka yi samu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan aka aka yi mata sallah kaga kenan an samu ana sallar janaza kananan yara shi ne ba mu zai yake so karanta babu salati siriyan ma'an nas al-janaza مشروعية الأولى